بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna shida ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya inda muka saba haduwa a wannan masallaci na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar sarki Rulwanu Kwatas a nan cikin garin Bauchi domin gabatar da darasi a cikin littafin mu na Zahiratu Da'fil Iman na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Salihul Munajjid Allah ta'ala ya mishi rahama a yau insha Allah ta'ala zamu karanta wani hadisi ne guda ɗaya saboda a tsakani da Allah har zuwa ɗazu na sha'afa da karatun yau kuma ban samu damar in zauna in duba abubuwan da ya kamata in duba na karatun ba shi kuma karatu ba ya mishi hawan kawara in kai mishi hawan kawara kuma zai rukito da kai taka so wannan yasa na ga maimakon mu zo mu yi masa hawan kawara ya rikito da mutaka ko kuma a ce gaba ɗaya ma mu ce babu karatu gwanda mu ɗauki ko da hadisi ne guda ɗaya ko wata aya guda ɗaya wanda za mu samu fa'idodi ƙarƙashi wannan ya sa na ga za mu ɗauki hadisi wanda imamu ahmad da imamu turmuzi suka rawaito wanda sheik muhammad nasiruddin albani ya hassana hadisin hadisin sahabi abu huraira allah shi kare da a gare shi wanda ya rawaito mana manya-manyan darussa guda shida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda idan mun ɗauke su kuma mun fahimci saƙonnin da suke cikin wannan hadisin su kaɗai sun isa su canza wa mutum rayuwa saboda haka wannan hadisin hadisi ɗaya ne mai canza rayuwa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama lafiya abu huraira Allah shi kare da a gare shi ya ce wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito ya same mu muna zaune sai ya ce man ya akhudhu anni haula'il kalimati manzo Allah sai ya ce wane ne a cikin ku zai karbi waɗannan kalmomin daga wajena waye zai iya haddace waɗannan kalmomin daga gare ni ya kiyaye su fayamala bihin yayi aiki da su a karan kanshi aw yuallimuhunna man ya'malu bihin ko kuma in ma shi bai samu damar yin aiki da su ba to ya koya ma wani yayi aiki da su wato kaga wannan wani usulubi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon da ya zo kawai ya faɗi saƙon ya sake saƙon kawai mai yiwuwa hankalin mutane ba zai kai zuwa gare shi yadda ya dace ba amma sai ya fara da jan hankalin mutane tambihin shine ga wani saƙo nan ina son a samu wani a cikinku ya karɓa daga wajena ya haddace su ya kiyaye su ya yi aiki da su ya sa su a cikin aiki kai in ma shi bai iya aiki da su ba to ya koya ma wani ya yi aiki da su kaga wannan duk mai tunani dole zai tsaya ya yi tsamu ya ce to wa'annan wasu irin kalmomi ne ai duk abin da ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ana so kowa ya karbe shi ne ya yi aiki da shi to amma sai aka nuna maka saboda muhimmancin wannan aka ce ka karba ka yi aiki da su kai in ma kai din baka iya aiki da su ba to dai ka koya ma wani ya yi aiki da su kaga babu shakka kalmomin manya ne so Allah ya bamu ikon aiki da su kuma ya bamu ikon karantar da waɗanda za su yi aiki da su qala abu huraira abu huraira Allah shi kare da a gare shi sai yace fa qultu ana ya rasulullah sai nace ya manzon Allah gani nan ni ne zan iya yace fa akhadha bi yadi annabi sai ya kama ya rike hannuna fa'adda hamsan sai ya kirga min kalmomin nan guda biyar kowane yatsa ɗaya kalma ɗaya kowane yatsa ɗaya kalma ɗaya haka ya kirga min su guda biyar ƙala ya ce abu na farko shine ittaƙil maharima ta kun a'badan nasi idan kana so ka fi kowa ibada cikin mutane to ka kiyaye haram ka kiyaye haram in dai kana so ibada ta yi maka sauki ka zama mafi ibadan mutane to ka nisanci haram ka nisanci dukkanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta kamar misali shirka kaga shirka haramun ne ka nisanci bid'a ka nisanci kisan kai ka nisanci sata ka nisanci zina da annamimanci da ƙarya da yaudara da shaidan zur da cin riba da saba ma iyaye da shan giya da sihiri da sauransu duka waɗannan al'amura ne na haram to in kana so ka fi kowa ibada to ka nisanci dukkanin abin da Allah ya haramta ittaqil maharima takun a'badan nas ka nisanci haram to sai ka fi kowa ibada sai ka fi kowa ibada duk abin da aka ce maka haram ka ɗauki duk abin da yake amsa sunan zunubi a matsayin haram duk abin da za a ce in ka yi za a rubuta maka laifi za a rubuta maka zunubi to wannan ka lissafa shi a matsayin haram nana aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa man sarrahu an yasbiqa an yasbiqa da'ibal mujtahida falyakuffa an dhunub duk wanda yake so in an je alkiyama ya rigayi mujtahidi mai kokari to in kana so ka rigayi wannan mutumin wajen shiga aljanna to ka nisanci haram ka nisanci haram in ka nisanci haram to zaka ga duk wani aiki na ibada zai maka sauki ka nisanci duk wani aiki na zunubi hasanul basri Allah shi kare da a gare shi yana cewa ma abadal abiduna bi shay'in afdal min tarki ma nahahumullahu anhu babu wani abu da masu bautan Allah masu ibada suka taba yin ibada da shi suka taba bauta ma Allah da shi wanda yafi nisantan abin da Allah ya hana falala duk ibadan mai ibada ba zai yi ibada mafi falala kamar nisantan haram ba mafi girman ibada kenan so idan kana so ka ɗauki abin da zai fi fitowa a babin haram shine mu'amala da abin da yake da alaƙa da haram wajen dukiya da abinci da abin sha da sutura da abin hawa da masauki kaga waɗannan su ne suka fi fitowa fili a bisa babi na haram cewa ka nisanci haram to duk mutumin da yake mu'amala da haram yake taba haƙƙin da ba nashi ba to ibada ba za ta yi mishi sauki ba domin haram yana nauyaye jiki wajen ibada haram yana nauyaye jiki wajen yin ibada farillan ma za su yi mishi wahala ballantana na filfili farillai za su masa wahala balle na filfili wannan yasa yanzu in kana so ka fahimci abin a fili zaka ga mutum ne shine sata kaga haram yake yi shine shaye-shaye shine sara suka ka ɗauke shi ka cokan ɗinsa da yake irin wannan ayyukan to zai yi wahala kuma ka dinga samun shi a masallaci wajen sallan jami'i zai yi wahala saboda haram ya danne shi daka zai zo ya wuce ana sallah ya wuce nan masallacin sallan karfe sha biyu da rabi ya wuce a zo sallan yan karfe ɗaya ya wuce yan ɗaya da rabi su yi ya wuce yan biyu da rabi duk yana kallon su duk zai zo ya wuce ba abin da ya dame shi saboda haram ya danne shi saboda haram ya danne shi saboda haka in har kana so ka fi kowa ibada to ka nisanci haram ka nisanci haram wannan yasa zaka ga magabata tun daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukan ba mu kyakkyawan misali wajen nisantan haram kai ba ma haram ba abin da yake shubuha ne shi shubuha yana kama da haram yana kama da halal to za ka ga magabata suna ƙoƙarin nisantinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tare da sahabbai sai ga wani dabino a ƙasa sai ya ɗauki dabinon sai ya share ya kakkaɗe ƙasan da ke jiki sai ba masu sahabbai sai ya ce kulu min hazar tamar ku karɓi wannan dabinon ku ci ya ce dabarin ina tsoron kar ya zama dabino ne na sadaka ba da ni zan ci ma'ana shi ne shi annabi sallallahu alaihi da shi da iyalan gidansa alul baiti haramun ne cin sadaka a gare su ba sa cin zakka ba sa cin sadaka wannan shi ne siffan alul baiti shi ne siffan jikokin manzo Allah sallallahu alaihi na gaskiya ba sa cin zakka ba sa cin sadaka ba yanzu ba da da a ce ba wannan shi sharifi ne yana cikin wai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai zo ya shimfida tabarman sa ya zauna ana kawo masa sadaka kuma yana handamewa kuma shi jikan manzo Allah ne to haram ka ci haram ne duk jikan manzo Allah baya cin sadaka to kaga abinda manzo Allah yake nufi shine dabinon fa da ya tsinta da aka ganshi a ƙasa ba tabbacin na sadaka ne amma yanzu ya cika ya shiga mataki na shubha mai yiwuwa ya zama wani ne ya dauko yayar mai yiwuwa kuma dabinon sadaka ne wani yayar ba a sani ba to saboda gudun kar ya ci ya zamana na sadaka ne sai bai ci bai ba wa sahabbai ya ce ku ci to kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake nisantan shubha kenan ballanta lama kuma haram annabi yana cewa la yarbu lahamu nabata min suhtin illa kana naru aulabi manzo Allah ya ce babu wata tsoka a jikin mutum da za ta tsoro saboda haram face wuta ita tafi dacewa da wannan tsokar wuta ita ce ta cancanci wannan tsokar wannan tsokar sai an sa ta a wuta wuta ta tsotse ta daga jikinsa tukunna kafin in ma za a kai shi aljanna a kai shi aljanna ta haka manzo Allah ya ce ittaqil maharima takun a'badan nas in kana so ka fi kowa yawan ibada to ka nisanci haram in kana so ka fi kowa yawan ibada to ka nisanci haram ka nisanci haram karka ci haram karka sha haram karka sa haram karka yi komai na haram domin in kana mu'amala da haram ita haram takan yanke alaƙa ne tsakanin bawa da ubangiji domin ai mafi girman channel da ke tsakaninka da Allah shine ka daga hannu ka yi addu'a ka roƙi Allah ya karɓa to ita haram tana yanke wannan alaƙar ai ga hadisi nan mun sani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas a ba wannan hadisin ba manzo Allah da yake cewa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا سننسيتي ثم ذكر الرجل yutilu safar muhallin shahidin kenan annabi ya bada misalin wani mutum yayi doguwar tafiya ash'asa akbara gashi yayi kura yayi dukun dukun ya muddu yadaihi ila sama yana daga hannunsa zuwa sama ya rab ya rab ya rab yana ce ya Allah ya Allah ya Allah wato kaga anan wannan mutumin ya cika wasu ka'idoji kusan guda hudu wanda kowanne ka'ida ce mai karfi wajen Allah ya amsa addu'ar mutum na farko shine yudilu safar matafiyi ne shi manzo Allah ya gaya mana cikin addu'o'in da ba sa dawowa in su tafi akwai da'awatul musafir addu'ar matafiyi matafiyi da yake kan hanya in yi addu'a Allah yana karba kaga na furna ɗaya kenan sannan na biyu shine ash'atha akhbara yayi kura yayi dukun dukun ma'ana yana cikin halin bukata sosai Allah kuma ya ce amman yujibul mutarra idza da'a kaga mutarri ne shi in ya roki Allah Allah yana amsawa sannan na uku ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannunsa sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi almu'min idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sufran qa'imatay annabi yace ubangijinku madaukakin sarki yana da kunya yana da karamci Allah yana kunyar bawansa mumini ya daga hannunsa sama ya dawo da su empty Allah yana kunya sannan na hudu da ya daga hannun sai ya fara da ya rabbi ya rabbi ya rabbi annabi ya tabbatar mana duk addu'an da ta kunshi rabbana rabbana guda uku ko rabbi rabbi guda uku in ta tafi ba za ta dawo ba ba mu ga addu'an da annabi Isa ya annabi Musa ya ba wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim kaga cikin addu'o'in da yana halakar da fir'auna sai saka rabbana guda uku yana gamawa Allah ya ce qad ujibat da'awatukuma addu'anka da kai kai da dan uwanka Allah ya riga ya amsa to kaga wannan mutumin ya cika wayannan sharuda guda hudu amma sai dai ya kawo kuma wasu obstacle shi ma guda hudu na farko shine wa mat'amuhu haram abincinsa haram ne wa malbasuhu haram suturansa haram ne wa mashrabuhu haram abin shansa haram ne wa huziya bil haram asali ma ginin jikinsa ya ginu ne da haram sai annabi ya ce to fa anna yustajabu lahu ta yaya Allah zai amsa masa ma'ana kamar ma abun mamaki ne ma ka ci haram ka sha haram ka sa haram ka ginu da haram kuma ka ce wai za ka yi addu'a abun ma akwai mamaki fa anna yustajabu li zalika ta yaya Allah zai amsa ma wani ta yaya ta yaya saboda haka manzo Allah ya ce ittaqil maharima takun a'badan nas ka ji tsoron haram ka kiyayi haram to sai ka fi kowa yawan ibada mun fahimci wannan na farko ko yace na biyu shine warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas wannan na biyun kaga yana da alaka da na farkon nan hasali ma shine zai karfafi na farkon shine ka yadda da abinda Allah ya kasa ya baka sai ka fi kowa wadata kaga ai in ka yadda da kasan da Allah ya baka ai ba za ka ci haram ba ba ka sa haram ba ba ka sha haram ba ba ka mu'amalanci haram ba warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas in kana so ka fi kowa wadata to ka fi kowa ka gamsu ka yadda da abin da Allah ya baka shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina an kasratil arad innama al-ghina ginan nafs wadata ba ita ce tarin dukiya ba a'a wadata shine wadatan zuci. ya zamana zuciyarka tana iya yadda da iya matsayin da Allah ya ajiye ka ba za ka yi hasadan wani ba sannan kuma ba za ka ci haram ba zuciyarka ya zamana tana iya yadda da iya matsayin da Allah ya ajiye ka to za ka fi kowa wadata amma idan duk duniya naka ne in baka yadda da abin da Allah ya baka ba za ki sai ka fi kowa talauci shi yasa wani malami ke cewa wa ghinan nufusi huwa al-kifafu fa in abat fa jami'u ma fil ardi la yakfiha wadatan zuci shine wato gamsuwa da yadda da wadatuwa da iya matsayin da Allah ya ajiye mutum in mutum ya gaza haka to in duk duniya nashi ne ya ce ba zai wadace shi ba in za a ba shi duk abin da ke bayan ƙasa ba zai wadace shi ba don na farko abin da za ka sani shine duk kwaɗayinka dole ka yadda da wata ƙa'ida ita ce rizkullah la ya jurruhu um atuɓami shi arzikin Allah kwaɗayin mai kwaɗayi bai jawo shi wala ya rudduhu karahiyatu kare kin mai ki baya tun kuɗe shi wai tsabanagen ka matsu kai arziki ba shi zai sa kai arziki ba duk kwaɗayinka haka za ka jira sai iya abin da Allah ya kawo maka idan kuma Allah ya rubuta maka za ka yi koda kai ne baka so wallahi za ka yi kaga dai ƙarshen makiyinka kenan shine wanda zaka ce bai son kai arziki ko to kai koda kai ne makiyin kanka baka son ka ga ci gaban kanka baka son kai arziki Allah ya rubuta maka a miloniya haka nan zaka rayu a miloniyan cikin kunci baka so din amma haka zaka rayu a ciki haka zaka rayu a ciki sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastakmila ajalaha annabi yace mala'ika jibrilu ya faɗa min magana kai tsaye cikin zuciyata yace ka faɗa ma al'ummar ka su kwantar da hankalinsu anna nafsan lan tamut ba wata rai da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha wa tastakmila ajalaha a wata ruwa ya ce hatta ta staufiya rizkaha ba wani ran da zai mutu sai ya dafe duka arzikinsa duk wani wanda kaga ya mutu to ya gama cin arzikinsa ne ƙarshen arzikinka dama ai kuma shine numfashi ba za ka mutu ba kuma sai ka cinye wannan haka duk wanda kaga ya mutu to ya cinye arzikinsa ne na komai sannan wata stakmila ajalaha kafin ajalinsa sai ya tare shi ma'ana shine sai ka dafe bakin duka arzikinka kaf arzikinka na ƙarshe da zai kare shine numfashi kafin arzikin numfashinka ya kare arzikinka na kuɗi sai ka gama cinyewa na abinci sai ka cinye shi yasa zaka ga mutum yana kwance a asibiti da ƙyar yake magana ana bashi abinci baya iya ci can sai ya farfado a bashi loma ɗaya ci can ya sake a ƙara masa loma ɗaya a awa ɗaya duka-duka ana ta miƙa masa bai wuce ya ci loma uku ko hudu ba awa ɗaya wannan loma uku ko hudun Allah ya riga ya rubuta cewa nashi dai sai ya cinye kafin ya mutu sai ya cinye kafin ya tafi wani sai ya kwana biyu uku bai iya cin abinci ba saura minti biyar ya mutu sai ya ci loma biyu Allah ya riga ya rubuta cewa ba zai mutu ba sai ya cinye wannan saboda haka sai ya dafe bakin arzikinsa duka wata stakmila ajalha gabanin kuma ya cinye ajalinsa sai manzo Allah ya ce fattaqullah wa ajmilu fi talab manzo Allah ya ce bayin Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah kada ku kuskura dan arziki yayi jinkirin zuwa wannan ya sa ku nemo shi ta hanyar sabon Allah jinkirin arziki kada ya sa ku nemo abinci ta hanyar saba ma Allah jinkirin arziki rashin zuwan arziki da wuri inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ji tsoron Allah kar wannan ya sa ku fara fafutukan ya za ku samu abinci ko da ta hanyar haram daka warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas in kana so ka fi kowa wadata to ka wadatu da iya abin da Allah ya baka don abin da Allah bai baka baka wannan bayan da ka iya da shi bayan da ka iya da shi eh akwai wanda nake ganin shi ana tambayinsa irin dan gwarin nan ne ana wasa da shi amma maganan na ɗauke ta sosai eh an ce mishi da tuwo da kaza wanne ya fi daɗi ya ce wanda ya riga samuwa ai wanda ya riga samuwa a duk daɗin kaza an ba ta ni ka kasan daɗin ta ne ba wannan tuwon da ya ji magi bane shi mai shine mai daɗi yanzu a wajen ka to wanda ya riga samuwa shine mai daɗi wanda bai samu ba mai daɗi bane manta da shi manta da shi mm wanda bima qasama Allah laka takun aghnan nas mm yasa Allah ya ji kan malamar tijani gudun tun ba dan ya mutu ba yace ai zaka ga mutum ya ce da kai shi in gari ya waye in ba dumame ya samu ya ci ba shi bai jin daɗi ya ce da yawa yanayi ne mana ya yi zero in mind ɗinsa ne ya san kaza da kwai ba zai samu ba kawai sai zero in mind ɗinsa ya ajiye matakinsa a ɗumame sai kuma ɗumamen ya zama yana mishi daɗi amma kana so ka gane da gaske in bai ci ɗumame ba bai jin daɗi bari miliyan goma ta shigo ka gani ko zai ci ɗumame saboda haka da yi zero in mind ɗinsa ne ya ajiye zuciyarsa iya matakin ɗumamen to sai ɗumamen ya zama daidai da shi sai zama daidai da shi to wannan shine rayuwa kana yadda da abin da Allah ya baka sai ka huta amma kana fara kai idon ka yi fara yawo akan abin da ke hannun mutane wadda ba naka ba Allah bai baka shi ba to sai kai ta wahala sai kai ta wahala ka rayu cikin kunci naka ka kasa moransa na mutanen da kake hanga kuma ba samu za ka yi saboda Allah bai riga ya rubuta maka ba abin duk da Allah bai rubuta maka ba kuma ba yanda za ka yi da shi ba yanda za ka yi wanda bima qasama Allah laka takun aghnan nas ka wadatu da abin da Allah ya baka ka yadda da abin da Allah ya baka sai ka fi kowa wadata na uku manzo Allah ya ce wa ahsin ila jarika takun mu'minan idan kana so ka zama cikakken mumini to ka tabbatar kana kyautatawa makwabtanka ka kyautatawa makwabtanka sai ka zama cikakken mumini ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min manzo Allah ya ce na rantse muku da Allah wannan mutumin bashi da imani na rantse muku da Allah bashi da imani na rantse muku da Allah bashi da imani sabai suka ce ya rasulullahi waye wannan manzo Allah ya ce alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu shine mutumin da makwabcinsa bai aminta daga cutarwansa ba duk mutumin da makwabcinsa zai fita daga gida yana tsammani yana tsoro yana tunanin kada in koma in samu wani ya mun kaza kada in koma in samu wacce ta mun kaza cikin ɗaki na to wannan bai da imani wannan ba shi da imani duk mutumin da za a ce in an gan shi a ce a bi sawunsa a ga ina zai yi a bincika me zai yi kaga wannan ba ya da shi ba kenan ba imani alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu mutumin da makwabcinsa bai aminta da shi ba bai aminta daga cutarwansa ba eh hankalinsa baya kwanciya in ya ganshi a eriyansa sai ya bi sawunsa ya ga menene me ya kawo wannan nan wajen Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi ya rawaito hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu yace mala'ika jibrilu bai gushe ba yana ta mun wasiya a kyautata wa makwabci a kyautata wa makwabci kar a cutar da makwabci ya ce kai sai da na yi tsammanin anya nan gaba ba za a ce in makwabci ya mutu makwabcinsa ya gaje shi ba saboda yadda yake ta maimaitawa makwabci makwabci makwabci makwabci to makwabta a musulunci suna da karkasuwa na farko akwai makwabcin da yake jarun karibin musulmin makwabcinka ne da ɗaya kenan na biyu wato ɗan uwa ne na jini sannan na uku musulmi ne kaga wannan na da haƙƙi uku ne a kanka haƙƙin musulunci haƙƙin makwabtaka sannan da kuma haƙƙi na dangantaka na jini sannan akwai jarun musulmin garibun haƙƙi akwai makwabci musulmi amma wanda yake ba dan uwanka ne na jini ba kaga wannan haƙƙi biyu yake da shi haƙƙin makwabtaka da haƙƙi na musulunci akwai jarun kafirun qaribun makwabci kafiri wanda yake da dangantaka ta kusanci da kai kaga wannan na da haƙƙi biyu haƙƙin makwabtaka da haƙƙi na dangantaka akwai jarun kafirun gharibun makwabci kafiri wanda yake ba dan uwanka ba kaga wannan haƙi ɗaya yake da shi a kanka shine haƙi na makwabtaka to duka dole ka sauke musu wannan haƙin tunda manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu a wata ruwayan fala yu'zi jarahu a wata ruwayan ce falyuhsin ila jarihi duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama to kyautata makwabcinsa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira ya ce ma Abu Zar ya Abazar ya ce iza ɓabakta marakatan fa'akthir ma'aha wa ahid jiranaka idan ka dafa miya ka yi farfesu a gidanka manzo Allah ya ce ka ƙara ma miyar ruwa saboda ka san marwa makwabtanka saboda ka san makwabtanka eh kaga wannan yana nuna mana yadda ake so a mu'amalanci makwabci irin yadda musulunci yake so a kyautata wa makwabta Allah ya ba mu iko kaga yanzu inda a ce ni a matsayina na makwabcinka zan ji maraina iya damuwata ya zan yi kan na cutar da kai ina so in kyautata maka kai ma ka ji maranka iya damuwarka kar ka cutar da ni ka kyautata mu to yaushe wani zai korafi da wani ba ran da wani koyi zai korafi da wani amma galibin mutane kamar da muke yawan maimaitawa galibin mutane ana rayuwa ne a bisa raɗin in dai bukata ta ta biya to kowa ma ya wahala in dai ni bukata ta ta biya to shikenan kowa ya wahala da yawan mutane haka suke rayuwa ba ruwansu da menene zai amfani wani menene zai cutar da wani ba ruwan kowa da wannan in dai shi bukatarsa ta biya shi shi wani to kowa ma ya wahala kuma ka'idar musulunci in an zo gabatar da maslaha akan gabatar da maslahatul am a bisa maslahatul khas maslahatul am shine maslahan kowa maslahatul khas maslahar ka kai kai kadai ai to ka'ida an zo maslahar jama'a ke fara gabatarwa akan taka kai kadai misali yanzu ana zafi kashi kana da wani janareta mai ƙara kai in ka kunna za ka sha iska su kuma makwabtanka ga gas ga zafi ga ba janareta ga kuma ƙaran janaretanka zai hana su bacci eh to yanzu sai a ce da kai gafarta malam ko ka je ka gyara janaretan nan ya daina ƙara ko kuma ka kashe shi mu zauna a level ɗaya ko ka je ka gyara shi ya bar ƙara ko kuma ka kashe mu zauna a level ɗaya wannan shine ne saboda yanzu in ka kunna janareta ka sha iska wannan maslahanka ne naka da kai da iyalanka amma karan kuma zai cutar da makwabtanka gida biyar ko shida da suke kewaye da kai to sai a ce ka je ka gyara shi ya bar kara in ba haka ba kuma karka sake kunna shi kaga wannan maslaha ta gama gari kenan za a gabatar da yi akan maslaha ta mutum ɗaya sannan ya ce na hudu shine wa ahibba nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima in kana so ka zama musulmi na kwarai to ka soma mutane abin da kake so kanka wannan kan ai hadisi ne wanda yake ya kamata a ce duk musulmi ya haddace shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko wannan ya kamata a ce kowa ya san wannan hadisin imanin ɗayan ku baya cika in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya soma dan uwansa abinda yake so makansa a wata ruwaya sai da ya kara da hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi sai ya soma dan uwansa abinda yake so makansa na alheri karin taukidi ne wa ke son sharri ya same shi ai ba wanda yake son sharri ya same shi amma sai manzo Allah ya kara karfafa zancen ka soma dan uwanka abinda kake so makanka na alkhairi kana son ka ci gaba to so ma dan uwanka ya ci gaba shi ba duk wanda kaga ya ci gaba a rayuwa ibn al-qayyim a cikin adda'uwar dawa yace zuciya wato gona ce abinda ka shuka game da wasu a zuciyarka yace shi zaka girba kai a zahirin rayuwarka mana fatar da kake ma wasu a zuciyarka to shine kuma wadda kai zai dinga riskanka wani irin fata kake ma yan uwa musulmai yan uwanka fata mai kyau to zaka ga mai kyau fatan tsiya wallahi zaka ga tsiya wannan kace sunan Allah duk abin da kai buri ma wani to kai kuma shine abin da zai riske ka duk abin da kai fatar ya riski wani to kai kuma wannan din shine abin da zai same ka eh in kana son ka ga alheri to kai ma mutane fatan alkhairi in ko kai ma mutane fatan tsiya to wallahi za ka ga tsiya za ka ga tsiya ba wanda ya taba ci gaba da hasada a zuciyarsa duk wanda kaga ya ci gaba to sai da ya cire hasada amma muddin zaka yi hasadan wani to zaka tsaya waje daya ba za ka motsa ba ba za ka motsa ba Mm. kuma in kana so ma ka zauna lafiya da mutane wato in har ci gaban mutane na baka takaici to za ka yi ta shan wahala ne dan duk wanda kake masa hasada ba za ka iya fita sabgarsa ka yi damuwan ka yi damuwan shi ba ba za ka iya ba yana can yana sabgoginsa kai kuma ya baka aikin kana nan kana bibiyansa jama'a haka ne ko baka ba kana bibiyan shi to garin wannan bibiye bibiyen ne sai ka ji wani kagarumin alheri ya same shi kaga zulumatun badu hafo ka ba'adin kenan sai duhu akan duhu ya karu eh amma in ka fita sabgansa kai da yana can yana ci gabansa ba kama da ba ran da labarin ya risko ka cewa wane ya samu ci gaba kaza kai fatan alheri kai fatan nasara kai ma sai kaga ya iso gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa man da'a li akhihi bi zahadil ghaibi qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bi mithli duk wanda ya roka ma dan uwansa wani abu bayan dan uwan bai sani ba to mala'ikan da ke kewaye da shi zai ce amin Allah ya amsa kai ma ya baka irinsa wani ka gan shi yana ya buɗe kasuwa sai kai mishi addu'a wataƙila ma ka tashi cikin dare bai ma sani ba ka sanya shi cikin addu'a Allah ka sa kasuwar wane ta ci gaba ka yi majarin wane albarka mala'ika sai ce amin kai ma za a baka mala'ika sai ce amin amma idan ka zama na mahasadi wane ma ya ci gaba abin yana bakanta maka rai to wahala za ka sha za ka sha wahala don shi dai Allah don ba ka son wani ba shi zai sa kuma Allah ya fasa yi da shi ba don kai ba ka san shi ai ba shi zai sa Allah ya fasa ba shi ba don ba ka san shi tunda ba kai kake da tasarrufi a cikin dukiyar ba ba kai kake da tasarrufi a taskar Allah ba kuma kai ma in ka kalli kanka ai dole za ka ga in ka kyautata ma Allah zato ai dole ka san akwai matakai da yawa wanda Allah ya fifita ka akan wasu akwai matakai da yawa wadda Allah ya fifita ka akan wasu to bai kamata kuma na wani ya dame ka ba bai kamata ba shi yasa manzo Allah ya ce unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum in kuna so kada ku raina ni'iman da Allah ya muku to ku dinga kallon na kasa kar ku dinga kallon na sama ka dinga kallon suwaye na wuce matakinsu ba suwaye suka wuce matakina ba mun gane ku na ƙarshe manzala sai ya ce wala tukthir dhahik fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba annabi ya ce kada ka yawaita dariya domin yawan dariya tana kashe zuciya yawan dariya a bisa babin da bayi da amfani shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika yawan dariya ba sai dai murmushi sai dai murmushi shi yasa wani malami sai da ya dauka littafi ya dauki alkalami ya rubuta littafi kawai akan wajajen da aka ga manzon Allah ya kilkile da dariya saboda dajin ne ba su da yawa har an iya kiyashe su amma kaga yanzu mutum zaka ga daga nan bakin masallacin yana dariya amma kusan rabin hanyar zuwa bakin titin da ana jin shi kya wani har yana hawaye har yana tuntsiro yana faɗi kawai saboda dariya na'am ba a so musulmi kullum fuskansa ta zama a basa wata wallahi abu zan kam da kullum a daure wannan ba siffar musulmi bane duk inda ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gansa a Jabir bin Abdullah yace ma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa tabassam tun da nake annabi bai taba gani na ba sai yayi mulmushi man kuna gamuwa da manzo Allah zai sake maka fuska ya sake mulmushi alaihi salatu wassalam amma ba kelkelewa da dariya ba shi yasa sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah me yasa ba ma ganin ka kana yawan kelkele dariya irin yadda muke manzo Allah sai ya ce sai ya ce kaifa an'u ta ina ta yaya zan yi kelkelewa da dariya yace wa sahibul qarni qalil taqamal qarna bayan mala'ika mai busa kaho ya riga ya haɗi kahon ya sa a bakinsa wasu tama al'irna ya ɗaga kansa yana jiran izini mata yi umaru fayan fuku yana jiran izini yaushe za a ce da shi busa ya busa ya ce to ta ina zan sake ina kyalkyala dariya ta ina ta ina bayan ga mala'ika nan ya haɗi kahon ai kaga kuma a cikin faccewa ya haɗi kahon yana jiran a ce busa ya busa yau an shafe shekara an ci shekara 1400 cikin tsawon lokacin da yake jira a busa kahon a ce mai ya busa ya busa haka manzo Allah ya ce kada ka yawaita yin dariya kaga yanzu kuma mutane wato abinda aka mai da shi ma hanyar samun kuɗi shine dariya hanyar samun kuɗi ɗan content creators kawai mutum zai zauna ya tsara labarai ko ya haɗa wani acting kawai ya zo ya ɗaura a social media saboda mutane su yi dariya ɗan comedy annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul ladhi يحد ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ثم ويل له duk mutumin da yake hada labaru don ya ba wa mutane dariya manzo Allah ya ce ya shiga uku ya shiga uku ya shiga uku saboda haka musulunci baya yarda da wannan a ce kai kawai sana'anka kawai hada kayan dariya a wani lokacin za ga har masu wazi mutum na wa'azi amma ya damuwansa wai sa mutane dariya ya sa mutane dariya har akwai wanda za gan shi wai ana hira da shi an ce me yasa wa'azin ka yake yawan kunsa abin dariya wai saboda ya ga zamanin nan mutane suna da yawan cikin kunci ne shi yasa shi kuma ya fito da hanyar wa'azin da zai dinga sassautawa mutane kuma mai wa'azin sunna ne a haka eh mai wa'azin sunna ne a haka ma'ana shi wa'azinsa ba na mutane su gane ba ne wa'azinsa wani rage ne rage wa mutane tension ne kaga wannan aishil me ne ai ina ishirme ne manzo Allah bai zo da addini dan ayi wasa ba manzo Allah bai zo da addini dan ayi wasa ba eh Allah ji kan malama tijani gudun tum yace duk wata ayar da kaga ta sa mutane dariya to riba kafa ne amma Allah bai saukar da ayarsa dan wani yayi dariya ba ba wata ayar da aka saukar da ita wai manufan saukan ayar wai dan ayi dariya a duk ayar da kaga ta zo da ayi murmushi ko ayi dariya ba dariyar ne target din ba shi dariyan wasila ne zuwa ga target din target din shine a fahimci sakon a fahimci sakon amma in ba a fahimci sakon ba kuma aka yi dariya aka tashi ka rage mutane tension to me aka yi kenan mutane ka rage musu tension a duniya sun tafi lahira kuma sun tafi sun shiga tension to wace aka yi ai an yi ba yi ba yi an yi ba yi ba saboda haka manzo Allah ya ce kada ka yawaita yin dariya saboda yawan dariya na kashe zuciya kar kuma ka yawaita ɗora fuska ana so ka tsaya a tsakiya ka tsaya a tsaka-tsaki ka dinga yawan murmushi ka ɗan dinga sake fuska kana inda ka gani annabi ya ce majabi ɗan abdullahi la ta haƙirar na minal ma'arufi shay'an walau an talƙa a haka bi wajihin talik kada ka raina aikin alheri ko mi kashinsa ko daidai ka sake ma ɗan uwanka fuska ne in kun gamu kar ka raina wannan aikin kana gamuwa da dan uwanka sake mai fuska yi murmushi yi dariya muna ganewa ko to sai ka ga a zuciyarka tana rayuwa tunda ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawan dariya yana kashe zuciya yawan dariya yana kashe zuciya to Allah ta'ala ya samu dace to kun ga wannan hadisin inda za mu ɗauke shi wayannan darussa guda biyar mu sanya su a cikin aiki wallahi rayuwarmu za ta canza na farko dai kaga manzo Allah ya ce ka nisanci haram sai ka fi kowa ibada dama me me ka zo yi duniya ba ibada ba to sai ya gaya maka wasilan da zaka kai ka zuwa ga ka fi kowa ibada shine ka nisanci haram karka ci haram karka sha haram karka sa haram karka faɗi haram karka yi mu'amala da haram ittaqil maharima takun a'badan nas na biyu ka wadatu da abin da Allah ya baka sai ka fi kowa wadata wanda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas na uku ka kyautata ma makwabcinka sai ka zama mumini wa ahsin ila jarika takun mu'mina na hudu ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka sai ka zama cikakken musulmi wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima na biyar kar ka yawaita dariya domin yawaita dariya na kashe zuciya wala tukthir dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba Allah ya ba mu ikon aiki da su Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين